اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الآخر بالحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ يغني لنا بهذا المقدر وكعظمي من ظلة تأتي لنا بالزمن الفصل السابع فصل نبقي بما أخبر الله تعالى به cikin abin da Allah ta'ala ba da labari da shi fi kitabin aziz cikin littafi ne makwayi min azim kadarihi na girma alkadarin shi ko na alkadarin shi mai girma washari manzilatihi da maɗaukakiyar daraja ta alal anbiya a kan annabawa wa huzuwata rutubatihi alaihim da ɗaukakar darajar shi a kansu to ya rabanta da wata daraja sama dukkan darajojin annabawa ga wani da ya kawo misalai Allah ya ce duk annabin da za a ba annabta to sai an toki sai an riƙe alƙawari gare shi cewa duk da annabta da aka baka da manzanci da littafi da komi yana da bawa muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana yi wa ya bayyana kana nan da rai idan ya bayyana kayan da ka zamo mabiyici shi ya shugaba kuma za ka sa mabiyanka su bi shi kuma da za ka zo ka wuce bai zo ba za ka gaya ma sahabbanka cewa shi in ya zo da su bi shi in ya ce in ya ɗauki alƙawari Allah ce to shi kenan ka zamo shaida ni ma ni a shaida cewa kaya wannan alƙawari duka annaba tun daga annabi nuhu har zuwa su ba wanda ba haka da shi ba kaga shi shi ya shugabansu duka annabawa wakilan shi ne su zo su share wuri su gyara kayan mai gida ya zo kuma su gaya ma kumulin cewa mai gida ba yana ta kila ba su tun ina nan yanzu samun fushi kaga ya gwada cewa duk shi a shugaban su gaba daya kamar da ya samu gani kuma ya ce ya rike alƙawarin annabawa sai ya ce kai da nuhu kaga wato shi a warko sannan annabi nuhu kuma ban taɓa kiran shi ba a cikin alƙur'ani babu ya ahmadu ko ya muhammadu babu shi amma sauran annaba ana kiransu ya adamu rabiu ya isma'il ya nuhu bin bisalamin minna ya ibrahim bisalamin ya musa inna ni allah zuwa amma shi sai dai ya ayyuhal muzzabi ya ayyuhal muttasu ya ayyuhal nabiyu sauransu قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول zuwa ƙarshe duk da ka ambata ko ka tuna yadda Allah ko sadda Allah ya rike alkawari daga annabawa ya ce duk da abin da na ba ku na littafin shari'a da hikima zuwa da mina shahidina cewa to in annabi ya zo wanda yake dauke da abin da yake dacewa ga hannun ku za ku ban naku ku nashi ku zama mataimaka ne mabiya ku zama nashi in kuma ya wuce kuka wuce bai bai da ba za ku musu ce a fi su ce yi Allah ce to wa na ma ku mina shahidi qala abu nasir al-qabisi yace istakhassa Allah ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi fadlin lam yu'tihi ghayrahu أبانه به وهو ما ذكر في هذه الآية yace Allah ya keɓanci annabi Muhammadu sallallahu alaihi da darajar da bai ba wani annabi kudin ba shi ba ya bayyana wannan daraja a wannan aya shine abin da ya fita cikin wannan aya qalan fasirun masu tafsiri suka ce akhadha Allahu misaqa Allah ya rike alƙawari bil wahyi da wahayi lam yab'as nabiyyan bai aiko na annabi ba illa da kallahu sai ya ambata ma annabin nan muhammadan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa na'atahu kuma ya sifanta shi gare shi in kai ma an baki ya daura zama wa na'atahu ya wani sifofin manzo Allah gare su da sama in kai mai wasu ne zama wasu ne sama zama fili da bayi da kulin wana a tahu ya siffanta shi gare shi wa akhadha alaihi misaqahu ya rike alƙawali da kullu alƙawali a kan shi in adrakahu yan wanzu Allah ya riske shi la yuminan nabi tabbas wallahi zai ba da gaskiya da shi wakila an ce an yi bayyana hu da kawai ya ɗauki alkawari zai bayyana wannan annabi da wannan alkawari ga mutane shi wa ya musa bi sa kawo kuma ya riƙe alkawarin al'umma ta an yi bayyano su bayyana maza Allah liman ba'adahu ga ga wanda a bayan su wa qawluhu yace summa ja'akum al-khilabu li ahli al-kitabi al-mu'asiri li muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai ya zo maku da suwa ake maganan na ana ce ne da ahlul kitabi al-yahudu wan nasara wanda ke zamani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه علي بن ابي طالب يقول لم يبعث الله نبيا من ادم ومن بعده الله بيعيكو النبي تون daga annabi adamu bai aiko na annabi ba illa a kaza alaihi al'ada sai ya riƙe alƙawari a kan shi fi muhammadin sallasa dangane ga abin da ya shahi annabi muhammadu sallasa alƙawari shi ne da in bu'isa in an aiko shi huwa hayyu yana da rai shi annabi da yumin annabi tabbas dole shi zai ba da gaskiya da shi wala yansuran nahu kuma dole zai tsaya taimake shi wa ya uzanna al'ahada bi zalika kuma ya riƙe alƙawli da gaskata shi da bishi da taimakon shi ala ƙaumihi ga mutane shi sai ya ce ya yadda sannan sai a ce to an baka annabta to an baka risala wani hau an karɓo irin wannan alis suddi wakata data ni ayi cikin ayoyi ta zama na fadalahu da ta kunshi fadala da darajar maza Allah sallallahu alaihi wasallam min gairu waje wahidin ba ta huska guda ba wato ayoyin da suka nuna fifiko shi da sauran annabawa ba ma waje guda ba suna da yawa cikin alkur'ani kamar wannan qala Allah ta'ala wa iz akhadha wa iz akhadna min an-nabiyyin mithaqahu wa minka wa min nuka tuna da muka rike alƙawarin daga annabawa musamman kai da nuhu da wali da wali da wali to ya ga cewa annabi ina an game annaba duka to za a faɗi su guda guda ai sai a fara da adamu nuhu kaza sai aka ce kai wato duk kai a samu kai a shugaban su wa minka wa min nuhin alayata wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala faɗa cikin wannan babi ne da darajar manzo Allah akan annaba ga baki daya ce na auhana ilaika mu ma aiko maka da wahayi kama auhaina ila nuhu kamar da muka aiko ga nuhu kaga cewa ashe shi an ka fara aiko mawa sai aka aiko ma nuhu yadda an ka aiko mishi kaga ya riga nuhu karɓar annabta kenan ko ya ce ko adamu ma ya riga shi don shi annabi ne kuma ya san da shi annabi ne to adamu na ƙasa da ruwa bai ma zama mutum ba a cewar abu ila ƙaunin shahida ruwai an umar abin lakhaddaf an ruwaito daga sayyidina abin lakhaddaf radiyallahu anhu annahu qala sayyidina umar ya faɗa fi kalamin cikin wata magana ta gudana tsakanin su da manzo sallallahu alaihi wasallam habbaka bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya fushi da kuka akwai masu kokari sun yi littafi ina bayanin wuraren da maza Allah ya kuka sallallahu alaihi wasallam wasu kuma sun yi wuraren da manzo Allah ya yi dariya al'ada shi murmushi ya kai to in ta kai haya ya dariya to babban magana ce sai a rubuta to a kultayi inda manzo Allah ya kuka da kuma inda ya dariya sannan ko wani littafi cewa inda manyan mutane suka yi kuka ya faru tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa sahabbai yawa da cikin su hatta bi ai ya ce wani an yi kaza wani ya kushe da kuka ta yi dan karami ya kama ya ce masa aiki to wannan wurin maza Allah ya fashe da kuka da sai da umar na so ya lallashi mazan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa me zai sa kai kuka ya rasulullahi kai da Allah ya ba kaza ya ba kaza ya ba kaza kuma Allah ya ma kaza ya ma kaza ya ma kaza to me zai sa ka kuka yana lallashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai da Umar ya ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah a ba da uwata da ubana zama fansa gare ka ya rasulullah in ka kawa kuka ya rasulullah laqad balaga min fadilatika inda Allah an ba'athaka akhiral anbiya wa zakaraka fi awwalihim kai da darajar kauran Allah ta kai ya aiko ga ƙarshen annabawa amma ga lissahi kai ya faɗi farkonsu kai a farkonsu ga halitta da aikowa da daraja amma wurin aiko ka aiki duniya kai a ƙarshen su wato kawance kuce kuce mai gida na zuwa ana ta hidima mai gida na zuwa mai gida na zuwa to kai na gaske cewa kai yaron mai gida ne ce ga mu'jiza wato mujizozin annabawa duka shaida cewa su yara na annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam to da aka kai karshe daɗa su ya kai gurbi manzo Allah sai bayani ya zo da kai ne sallallahu alaihi wasallam kaga zuwa ne karshe ba shi an da cewa shi ya karshe su ga daraja ba a'a su ya kai gurbi saboda bayan shi babu kin ga wani annabi kuma to sai ya zo da kai da shaida cewa ko wani ya zo daga wace shi annabi ne a ba gaskiya bane ai mai gidan ma da kai ne ya zo an yi abin da kuma a koma a yi wani abu gobe kiyama faƙala ya ce wa ya akhadha na minan nabiyyi da nisa kahum sai ce wa minka wa min nuhin in ji sai da na ubar ce ga wanda Allah ya ce cikin suratul ahzab sannan ya koma ya ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah uwata da ubana ko ubana da uwata su zama fansa gare ka ya rasulullah da kad balaga min fadilatika indahu أن أهل النار يودون أن يكونوا أطاعوك وهم بين أعباقها يعذبون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول يا رسول الله يقول كم ميزاكي kai da yake darajar kauran Allah ta kai ga 'yan wuta suna cikin wuta ana masu azaba amma suna burin ina ma dai a ce sun bi ka da su game da taskun azaba ba ya da suna cewa ya laita na kai mu kai kuma ina ba dai ka ce a ɗanan laha mun bi Allah wa a ɗanar rasula a ce mun bi manzon Allah sallallahu alaihi su sahabbai suna rike irin wannan abubuwa da suka yi shaida ga darajar junansu saboda suna ganin mutuncin junansu kowa ya shiga cikin wani hali dan uwa zai ce mai kai da aka za kai da aka za kai da aka za tunan halin rashin lafiyar ce ba duk ba wannan ba mu dai cika da imani shi muka kala katare to yace innan nabiyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce shi da kai ne kuntu awwal al-anbiya fil khalq wa akhiruhum fil ba'th na zama ni da farko annabawa ga halitta kuma ni ne karshen suran aikowa duniya wale zalika saboda zamowa ta shi a farko ga halitta waka a zikiruhu muqaddaman kuna qabla nuhu wa gani suna ne ya zo na abun gabatarwa kahin ma a sunan nuhu da wanda ba shi ala sabrakandi yace bi hadha tafdilu nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam litakhsisihi bin dhikri qablahu wa huwa akhirahum ba'dan cikin wannan akwai fifita darajar manzon Allah sai ce nabiyina annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda keɓance shi da fara ambaton shi kafin sauran annabawa ga yaku da in za a bi daki daki ga aikowa duniya shine karshen su aikowa alma'ana abin da aka nuhi a fadar lawu ta'ala a nisaka Allah ya karbi alkawari ga annabawa idza akhrajahum iz akhrajahum min zari adam kadharri sanda Allah ya fitar da su daga tsofan Adamu kamar kiyashi alamun dare kenan ko wa qala ta'ala Allah ta'ala ce tilkar rusul to manzanni ke can mu muke magana akan su ba dukkan darajar nan amma don ku sani faddalna ba'dahum ala ba'din mun fifita sashen su akan sashi ba duk ɗaya suke gare mu ba akwai shugaban su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam قال أهل التفسير malaman tafsiri suka ce a rada bi kauli wa rafa ba'dahum darajatin muhammadan da ya ce mun hihita wasu da darajoji ai ba kuwa ka zubi illa annabi muhammadu da an da buwisa don kaga su kowane an aiko shi ne zuwa ga wani yanki kuma zuwa wani zamani babu wanda an ka aiko ga dukkan duniya gaba ɗaya kuma a ƙarshen rayuwa in ba shi ba ne muhammadu wani maganin su da an ka aiko shi wani ɗan yankin mutane wani daga ƙabilar su wani ma ga iyalin shi kawai aka aiko shi shi ko liyannahu domin shi musa an aiko shi ilal ahmar wal aswad da jan kwata da bakan kwata da ƙwaron kwata da mutum da aljani wa fi lallahul gana'im su annabawa sun ci ganiman yaƙi sai dai a tara a kone to shi ko ɗan aka samu ganima a rabe a canye kuma allah ya karba in za ka sadaka ga annaba sai ka aje wuta ta kone shi ko ka ba matarka ta canye da ɗanka kuma a baka lada yanzu ka saba matarka kaza ya yi ka ce ka shirya yaƙi a ce a ciwo ta ƙasa ba sadakar da za kai ta yi darajar ka ba iyalinka abincinsu haka nan kuma zalla ce ya ishi mutum zargi da laifi ya tozartar da waɗanda a iyalin shi waɗanda yake ciyarwa to kaga wannan ai ba karamar daraja ba ce a yi ganima a canye kuma allah ya karba a yi sadaka ku canye abu ku kuma allah ya karba ba ku lada shi kada ya kai makalan ashe daraja ta je muka samu ba mata mu bace inda ba da shi ba sallallahu alaihi wasallam to wannan babbar daraja ce fiye da su wa zaharat ala da mu'jizat kuma mu'jizozin da sun kahi na annabawa sun bayyana ga hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa laysa ahad min al-anbiya'i iya fadilatan aw karamatan ila qad udiya muhammadun sallallahu alaihi wasallam misla sannan kuma ka tara annabawa duka da mu'jizozin su kowanne ka kawo mu'jiza da Allah ya bashi wacce ya fifita da ita to manzo Allah ya bashi irinta kuma sai ka ɗauko wani shi ma ka ɗauko wanda ya fifita cikin wani da ya ta maza Allah na da irinta shi ma ka ɗauko wani haka shi duk ya tattara abin da an ba su ko guda guda aka ba su ko sallallahu alaihi wasallam ba ɗaya daga cikin annabawa da aka ba wata daraja ko ta girmamawa ba ce an ba manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam irinta qala ba'dhum sashin su yace wa min fadlihi yana daga darajar manzon Allah da Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala cewa Allah ta'ala khadabal anbiya yayi magana da annabawa bi asma'ihim da sunayensu ya Adam ko ya Nu ya Ibrahim ya Musa ya Dawud ya Isa ya Zakariya ya Yahya to bayan shi ne ya fifita da ya kira su sai ya kira su da sunansu ya ba su aikin da ya ba su amma shi saboda jin nauyi ne da nuna girma ne duk cikin ƙurani babu inda ya ya kawo sunan manzo Allah kiri-kiri haka amma wa khadabu sai magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bin nubuwati ya ayyuhan nabi war risala da manzanci bi kitabihi al-kitabi sai ka ji makala yace ya ayyuhan nabi hadda ta girma ta ya ayyuhan nabi ga alif da lam ya ayyuhan nabi inna rasulnaka shahidan wa mubashiran wa naziran wa da'iyan ila Allah tace bi izni da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan muniran sallallahu alaihi wasallam kuma da ce mishi ya ayyuhan rasul wa haka samra kandi anil kalbi fi qawli ta'ala وإن من شيعته لإبراهيم الصافات yace annal ha min shi'atihi dinnan a'idatun ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam cikin jama'ar shi hadda irin sayyidina ibrahim a guda ba shi ne abu lambi ya ba to ana cewa ya dauka saboda min shi'atihi shi ma yana ciki kowa ya bi da aka girma ibrahim ya samu da girma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ki bai koma ya ce ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai inna min shi'ati muhammadin la ibrahim ai ala dini ibn haji yana daga jama'a da mabiyan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ibrahim ai ma'ana yana kan addinin shi da kuma tafarkin shi mabayyani wa a ja zaɓul farra'u farra'u ya ce ya yi aka take da ya halatta wannan magana wa haka wa an rubaki imam baki ya kaito daga farra cewa ya ce wanga bayani ya yi wakila aka ce almuradu abun ne a nuhun alaihi salam alhamdulillah